ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidu ummi na hawa'u da ke wannan unguwa ta bago bayan makarantar 'yan mata na doma a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tattaunawa ta munasaba da 'yan uwa mata a cikin addinin musulunci wanda wannan masallaci namu mai albarka yake ƙoƙarin tafiya tare da 'yan uwa mata game da abin da ya shafi addini yadda maza suke samun karatuttuka da faɗakarwa da tafsirai to cikin hikimar Allah 'yan uwa mata na wannan unguwar su ma ba su a baya ba lokaci bayan lokaci za su ke samun tunatarwa abin da ya shafi addinin musulunci kai tsaye domin a gudu tare a kuma tsira tare Allah ta'ala ya mana jagora yau mana safiyar lahadi wanda hakan ya yi daidai da takwas ga watan jima da lil'ula watan biyar a cikin jerin girautunan musulunci guda goma sha biyu hijira yau na da shekara 1446 ya yi daidai da goma ga watan sha ɗaya na shekarar miladiya 2024 iyaya za ki zama mace ta gari wannan shi ne unwani ko topic na abin da za mu tattauna a kansa insha Allah Allah ta alai mana jagora ‘yar uwa musulma ya zaki zama mace ta gari hanyoyin suna da yawa da ake bin su sannan ya mace ta waye gari ana ce mata saliha ko mumina mutum mai kwarai mata ta gari mata wanda ta siffanta da imani to wannan kalmomi ko laƙuba da ake jinginawa mata wanda yake nuna nagartarsu ko ƙimarsu ko darajarsu a cikin al'umma to ba siyansu ake a kasuwa ba ba kuma haifar mutum ake da su ba ba kuma kyautarsu ake yi ba wa'ansu ɗabi'u ne da wa'ansu halayya wanda wajibi dukkan ya macen da take so a siffanta ta da wannan siffa to wajibi ne sai ainihin ta ta zama ta siffantu da siffa ta ƙurai ta siffantu da siffa ta gari ƙarancin da ta yi haske da yawa fitila ya ta siffantu da siffa ta gari daga cikin siffofi na gari wanda ya mace za ta yi ƙoƙarin samunsu ta hau tafarki na ƙwarai akwai ibra da kula da abin da ya gabata na magabata daga cikin wannan al'umma har ma al'ummatin da su gabace mu misali maɗauna na maryam alaihissala mahaifiyar annabi isa alaihissala wanda duk alƙur'ani mai girma wanda yake da surori guda 114 yake da ayoyi sama da 6,200 wani abu ba ya macen da aka kama sunanta a ƙur'ani ƙarara sina na maryam alaihassalam ita ce ya macen da aka kama sunanta a ƙur'ani kuma ba a hu ɗaya ba ba a hu biyu ba ba a hu uku ba har wajeje wajen waje talatin Allah ke cewa maryam maryam maryam a ƙur'ani kai hasali ma akwai sura mai namba ta goma sha tara ƙur'ani to sunan wannan baiwar Allah aka ba wa sura ita ce suratu maryam alaihi salam to ya aka yi wannan baiwar Allah ta samu wannan matsayi ta samu wannan daraja wanda har ƙur'ani ya zo da ambatonta a gurabe da yawa har Allah yake kama sunanta a gurabe da yawa saɓanin dukkan wata ‘yamacin da ba su ranta a ƙura'ani. To sai malamai suke cewa, ku duba ku gani iyaya ta taso. Daga cikin tushen ‘ya ko mace ta zama ta gari, to ana so a sa ɗambar tun kafin ‘yar ta zo duniya. Daga nan ake fara sa ɗambar son a samu ɗa ko ‘ya ta gari. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yadda yake son mu tsira yadda yake so mu zama mutanen kirki gaba ɗayan mu to sai da ya faɗa mana irin nau'in alaƙar da ake so a haɗa ta auratayya tsakanin maza da kuma mata a musulunci mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su إذا ترضون من إذا جاء ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه ‘ya'ya mata sai aka ce ga wa'ansu kwalifis nan guda biyu ga dukkan ɗa namijin da ya zo neman aurenku ko ‘yarki ko ke ko wata ‘yar uwarki to ga abin da musulunci ya ce ku duwa shi ne kaɗai wanda in an duba shi za a tsira wajen haɗa auratayya ba za a yi nadama ba mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo neman auren ɗaya daga cikinku ko ‘yarku ko ƙanwarku to sai ya ce a abu biyu za ku duba addini huwa kulku ku duba addini na maneman auren kuɗin da kuma halayyarsa ya yake da addini ya kuma ɗabi'unsa suke wannan fa ɗan ba ne aka sa domin ke ki haifi ya ta gari ta zama abin alfahari a cikin al'umma idan kina so ki samu ya ta gari to dole sai kin yi nazarin mijin da zaki aura a matsayinsa shi ma nagari mutumin kirki halayyarsa da kuma addini ya zamto mai yawan kula da ibada ne za a ba da shaida kansa ga gun da yake jam'in sallarsa guda biyar ga yanda yake da alaƙa wajen neman ilimi ga yanda yake da alaƙa wajen zuwa wajen karatu gashi gashi gashi sannan ɗabi'unsa da ƙwarai ne suna zaman lafiya da mahaifansa iya girmama abokan mahaifansa iya mutunta ƙawayen mahaifiyarsa iya tausayin ƙannansa iya mutunta na gaba da shi ya zamto ya samu yabo ga al'ummar da yake cikinta a zaune to har in namiji ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu to sai manzala ce fazawiju ku ba shi aure in ya zo nema ya mace kuma sai manzan Allah ke faɗawa maza ana auren mace dalilin abubuwa guda hudu ne tun kahul mar'a li arba li jamaliha ولحسبها ولمالها ولدينها sai ce fa alayka bi zati dini tarabbat yadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manufar aure da maza suke yi ɗayan hudu ne baya wuce ɗaya daga cikin wannan hudu wani iya so ya auri mace yar manya a ce mahaifanta manyan mutane ne royal highness ne ko honorable ne babanta ko wani richman babban ɗan kasuwa babban mai kuɗi ko wani basarake ko wani shugaba a siyasance wannan shi ne burin wani daga cikin maza game da manufarsa ta aure ya aure 'yar manya wani kuma manufarsa a aure a ya auri a ya auri mai kuɗi ya auri mace mai kuɗi wannan shine manufarsa kawai ya zama mijin hajiya wanda za a dinga biya masa cirgi da tiket da visa ya tafi dubai ya tafi ingila ya tafi america ya je saudiya wannan shine burin wani ya auri mace mai kuɗi shine burin shi wani kuma burinsa ya auri mace mai kyau first class mai kyakkyawan zubi da da fiskata mai kyau ce wannan wanda shi ne burinsa aure ya aure mace mai kyau wanda babu irinta a unguwa ya dinga alfahari iya jawo abokai suna gani marar kishi wannan shi ne burin wani a aure wani kuma burinsa ya aure mace mai addini baiwar Allah mai kula da addini mai mutunta mahaifanta mai fita cikin mutunci da kamala wanda duk inda ta wuce to za a ga alamar mace ta kwarai ta wuce tana kula da addini tana da makaranta tana haddan alkur'ani tana karatun ilimi wannan shine burin wani aure to sai manzo Allah ce duk wannan manufofi guda hudu to kai mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce fa alayka bi zati dini tarabbat yadaka ina ma umarni in aure za ka yi kake son ka ci riba a aure to ka nemi mai addini ka nemi wanda ta sufanta da addini kun ga wannan duk ɗan ba ake sawa domin a samu mace ta gari ka aure mai addini har ma'aikin Allah ce tara bat ya daka idan ka ɗau wannan shawarar ta manzan Allah ko da ke malamai suna ce ma umarni ne idan ka ɗau umarnin manzan Allah gaba da aure ka nemi mai addini ka aura to hannunka zai yi riba mai ma'anar hannunka zai riba za ka samu sauƙin tarbiyyar iyalan da Allah ya ba ni kuma wannan kullum ina faɗa a munasaba irin wannan wannan hadisin aikinsa ya bayyana ƙarara a lokacin da aka samu matsala ta corona wanda aka kulle mutane a gidaje ba fita makarantun boko duka tun daga firamare har jami'a a rufe makarantun islamiyya duk a rufe masallatai duk an rufe to Allah ya nuna mu'ujizar manzon Allah da ya faɗi wannan magana a wannan lokacin wanda duk ba inda zaka je ga taron mutane kamar haka ba zai yi ba yahudawa sun zo da wani ishu nasu an bi su kun ga a lokacin idan Allah ya sa iyalinka ko matarka mai ilimi ce kaga alal aqalli za ta riƙe maka karatun yayanka in ma ba ta dora musu ba to waɗanda aka dora musu a makaranta to ba zai wuce ba za ta dinga muraja'a da su za ta dinga rubishe da su kunga duk abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam tabbataccen abu ne ana fahimtar wannan to kun ga tun daga wannan isu mata an ce ga mazajen da za ku ne za ku zaɓa wajen aure mai addini mai halayya ta gari mai mutunci kuma maza aka ce mata ku nemi mai addini ku aura wannan dan me wace manufa manzon Allah ya ce ni wannan yace ke ki nemi mai addini mai dabi'u na kwarai kai ka nemi mai addini mai dabi'u na kwarai duka shimfiɗa ake yi ta yaran da za su samu aure wannan shine manufar kawai kun ga faɗin sa tara badiya da haka din nan iya nuna kan cewa ba ku bane abin ji ma'auratan a'a me zai zo a ƙarƙashin ku su ake so a yi wa shimfiɗa ta ƙwarai su samu ‘ya'ya na gari a samu kai zama mutane na gari na na maryam alaihassalam da muka ɗauko ta a matsayin misali a mahaifinta tun da aka samu juna nata ya ce Allah inni nazartu ma fi batni muharara fataqabbal minni innaka antas samiul alim mahaifiyar na na Maryam da mahaifinta suka ce, Allah, wannan juna da ka bamu, wannan ƙaruwa da muka samu, ya Allah mun ma alƙawari idan aka haifi wannan abin haihuwar, ya Allah mun sadaukar da shi zai hidima wa masallaci zai hidima wa addini Allah mu alƙawarin da muka yi ba kenan kun ga ashe ɗa ko ya tun tana ciki ake so a sa niyya da manufa mai kyau a kanta wannan in Allah ya sa muka haife ta ko muka haife shi Allah za mu iyayen mu ya haddace alƙur'ani Allah za mu iyayen mu ya ta haddace alƙur'ani da ke da mai gidanki har in juna ya samu ku dinga wannan Allah muna roƙonka idan wannan juna ya sauka lafiya Allah ga manufar mu so muke zama ɗa ko ya takware mai amfanar da al'umma to wannan mafa'al ne iya cikin burin da ake so musulmai suna yi har in Allah ya ba ku juna ya ba da ƙaruwa kafin a haifi yaro. To hikimar Allah falan ma wa ta'ataha qala rabbi inni wada'tuha unsa lokacin da aka haifi na Maryam sai Allah ya bada ya mace sai mahaifiyar ta ce Allah gashi na haifa amma mace Allah ya kaba kuma ga alƙawarin da ne wajen hidima wa masallaci ga wannan abin haihuwa walaysa zakaru kal unsa shi ɗa namiji ba kamar mace bane ma'ana namiji zai fi dacewa da wannan aikin ba kamar ɗaya mace ba an gane ku Allah sai ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine ya san abin da aka haifa ki kwantar da hankali kamar haka Allah yake fara masa ki nutsu ki kwantar da hankali in dai abin da yake so ya faru ne to Allah yayi alƙawarin zai faru shikenan wa inni samaitu Maryam وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفى وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب daga nan sai ta ce Allah na sanya mata suna Maryam ma'ana baiwar Allah kenan wannan hire sunanta wa inni u'izuha bika ya Allah ina nema mata tsari daga kai Allah ka kare ta ka bata tsari wa zuriyataha da duk zuriyarta ita wannan jaririya da ita da abin da zaka haifar karkashin ta ya Allah ina nema musu tsarin Allah daga shedan abin jebewa daga ran da kika haifi da ko ya ki dinga nema masa tsarin shedan abin Allah ya sa manzan Allah ya hadisi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan abin haihuwa idan an haife shi sai shedan ya zo ya zungure shi yayi kara yace illa maryam wabdaha sai maryam da danta domin addu'ar mahaifiyarta ta yi tasiri a kanta shedan bai kusance ta ba an fahimta ke ma kina haihuwa ki ce Allah ina nemawa wannan ɗanawa ko ƴatawa Allah ka tsare ta daga shaidan daga dukkan abin da zai bata mata tarbiyya Allah ka bata tsaro da kariya da kanki uwa ki wannan an bai janna fataqabbalaha rabbuha sai ubangijin ta ya karbe ta ya karbi wannan addu'a kuma ya karbi na na Maryam ya rike ta bi kabulil hasan ubangiji ya mata karba karba mai kyau ku ji ba ubangiji ya karɓe ta karɓa mai kyau wa kafala ha zakariya annabi zakariya alaihi salam sai sai daure nonta shine ya dau nauyin kula da ita a gane ko ya dau nauyin kula da ita ya rene ta shine mai daukar dawainiyarta kullama da kala alaiha zakariya almihraba a duk lokacin da annabi zakariya alaihi salam ya shiga masallaci mihrab inda aka killacewa da na Maryam alaihas salam inda take zaune kuma inda take idan a tana dan kamar misali mu dan wani dan daki cikin masallaci nan ne gun zamanta idan an zo an yi sallah ko an zo an yi karatu tana ciki da ke da mace ce ba za ta fito ba idan an gama sallah duk an fita maza sun fita sai ta fito kuma ta share masallacin sai ta fito ta share banɗakin masallacin sai ta fito ta yi kaza ta yi kaza kafin wata lokacin sallar ta zo to ta gama duk abin da ake so ta yi ta share ta goge ta kinsa komai sai ta koma ɗan ɗaki ta ta zai manta kuma shi ke wanda shi ne aikinta da mahaifanta suka yi alkawari wa Allah za ta yi yanzu ke za ki yi wa kanki wannan alkawari in kin haihu za ki ba da yarki zuwa masallaci a tambayar ku nake kun gani yar uwarku ce mace ta yi wannan kuma aka haifi yar uwarku mace ko muke faɗa muku tarihinta domin kuma hukwaikwaya ku zama nagari ana gane ba ba ku ban amsa ba za ku iya eh a to ba za ku iya ba na ji shiru ki ce Allah ɗan da za ka ba mu ko ‘yar da za ka ba mu ya Allah na yi alƙawarin za ta yi wa masallaci unguwar hidima in ma ba ta tare masallacin ba to alal aƙalli ta dinga zuwa sati-sati ne lokaci bayan lokaci ne tana ɗan yi wa masallacin hidima musamman lokacin da ƙafar maza ta ɗauke ta zo ta share a zo a share ban ɗakin masallaci a zuzzuba ruwa in ma haka bai samu ba kina da dan wadata ba ta kuɗi siyo butoci guda biyar ko goma kai masallaci ki aji wannan da iya cikin dalilan da ɗaya ke zama mutumin kirki yake zama nagari abin alfahari wa al'umma to daga wannan alkawarin da mahaifan na na Maryam suka yi za ta yi wa Allah hidima za ta yi wa addinin Allah hidima sai Allah ya karɓe ta da kansa fa taqabbala rabbuha bi qabulin hasan wa ambataha nabatan hasana sai Allah ta'ala ya tada ita tayarwa mai kyau nabatan hasana ka ɗauka kamar tsiro aka shuka zai fito wannan tsiron ya fito cikin wadatar ruwa da taki da yanayi mai kyau to haka Allah ya tsiro da na Maryam alayhi nabatan hasana ta tashi tashi mai kyau mai cikakken tarihi annabi zakariya ya karɓi renanta tsaya ku ji tun daga nan mu'ujiza ta fara bayyana kullama dakala alaiha zakariya al-mihraba a duk lokacin da annabi zakariya ya shigo wajen nana maryam zai kawo mata abinci ko kayan bukatarta waje da inda harizqa sai ya samu arizqa nan at'ama ke nufi sai annabi zakariya ya samu wani abinci a gunta qalat ko kuma qala ya maryam anna laki hadha sai ce maryam wannan daga ina waya ka miki na san ba mai shigowa wannan gun sai ni ni ne kadai nake daukar dawaine ki wannan daga ina kuma abin da yasa yi wannan tambayar shine malamai suka ce abincin da sai a sanyi ake samun sa kuma sai ya ganshi a gunta a lokacin zafi ko abincin sai ana ruwa abin yake samuwa cikin damina amma lokacin rani ba ruwa sai ya samu abin a gunta ai kun ga zai mamaki ai zai mamaki ko a yanzu akwai abubuwan na ci ko sha da sai a damina ake samun su in ruwa ya dauke to sun tsaya ba za a gansu ba akwai abubuwan da sai a tsakiyar rani dab da faduwar damina can wajen bazara an fara alamar damina sai suke zuwa amma yanzu ba za ki gansu ba akwai abubuwan da kuma sai kaka kamar yanzu an gama ruwa ana girbin amfanin gona ake samun su amma lokacin da ake damina ba za ki ga abin ba to ki ɗauka abin yanzu kwata-kwata a yanayi ba za a same shi ba to sai ya gan shi a gunna na maryam a lokacin da ba taɓa tsammanin za a same shi ba ya sake ce ya maryam wa ana laki haza wannan daga ina ko maryam daga ina qalat huwa min indillah sai shi daga Allah malaman tafsiri suke cewa jibril ya atini bihi min aljanna jibril ne ke zuwa min daga aljanna malaika jibril sai Allah ya aiko shi ya kawo min injina na maryam da Allah mace in ba ta gari bace za ta samu wannan mace in ba ta kwarai bace za ta samu wannan daraja da wannan kima Allah yake turo mala'ika daga saman saman saman bakwai ya zo ya same ta tana dandanin ƙasa dan ita mala'ika zai sauka anya idan ba ta gari bace haka za ta faru ba za ta faru ba har ma take faɗa zakariya inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah iya iya mutum arziki ba tare da wani hisabi ko bincike ba. Saboda haka a wannan gaba, ‘yan uwa mata musamman wanda ba su yi aure ba, ko kuma a'a wanda sun yi aure Allah ya kawo ƙaddaran auren ya tsaya ko aka mutu aka bar su. Wai kuɗin mutum ba shi ba ne ma'auni wajen yarda a aure shi, ba shi ba ne. Ana ganewa. wanda da yawa yanzu ana rudar mata da kuɗi idan wani mai kuɗi ne kawai duk irin mummunan halinsa kawai shi ne ta samu miji na ta samu miji na gari ta samu miji na gari inda iya da kuɗi magana ta gari wannan wanda kuɗin nan ba shi bane madubi ba shi bane ma'auni manzon Allah ce dinuhu khulquhu yace addini da halayya me yasa kuɗi ya ci ba kun ga anan ma nan Maryam abin da tace inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah iya yi wa wanda ya so arziki ba tare da wani hisabi ko bincike ba sai Allah ya rana ɗaya dare ɗaya lokaci ɗaya sai Allah ya kawo mutum hanyoyin arziki zo mai kuɗi Allah ba zai iya ba zai iya yana ma yi ba ma zai iya ba yana ma yi duk wani mai kuɗi a yau duk kuɗinsa shekara ɗari baya ba mai kuɗi ba ne ba maki ma bai zo duniyar ba ana ganewa amma a yau kuma dole in za a lissafa masu kuɗi sai ya sa da shi ke zuba masa ido daga nan zuwa shekara 80-90 wallahi ba shi ba ne wa'ansu ne yasa qur'ani Allah ke cewa an fi umin ma ja'alakum mustaqlafi fihi ku ciyar da abin da Allah ta'ala ya ɗora wa kalifofi a kansa da can dukiyar da take gunga ba ta ka bace agun wanda take kuma Allah ya zo ya sanya ka khalifa a kanta kai ma kana nan kana sai Allah ya busar da kai kawo ne ɗora a kanta haka ake ana gane da kyau saboda ka duban mai kuɗi ko mai wadata ko kaza da kaza duk ba shi bane ke dai ki nemi mutumin kirki mutumin kwarai mutumin da yake da kima a cikin al'umma kuma yake riko da addini ana fahimta wani abu na biyu na na maryam alaihi lokacin da girma ya zo mata har ma malamai suka ce ta fara al'ada na menstruation jinin al'ada ya fara zuwa mata to idan jinin al'adan na ya zo mata a lokacin da za ta yi wanka wata rana sai ta fita bayan gari haka can gunda ba idan kowa ta je ta zauna ta tsarkake jikinta ta dawo cikin masallaci lokacin da ta tafi to sai Allah zai yi wata ishara ya yi wani abin da duniya ba ta taɓa ganinsa ba fitatta da wannan niyya ta tsarkake kanta ta dawo to sai Allah ya kaddara wani abu wanda a nan ma za ku ƙara gane nagartar na namarin alaihissa a na namarin ta fita daga masallaci an gane ku domin ta ji tsarkake kanta ta dawo sai Allah ya kaddara aiko mala'ikar jibril alaihissalam wadda kurfin kitabin maryam izin tabbazar min ahliya makanin sharkiya fattakasar min dunihim hijaba ya ta riƙi hijabi ta suturce kanta inda ba wanda ke ganinta ashe ya mace da maza da ke ce almar'a kullu ha'aura ki ƙoƙarin suturce kanki ya ruwa irin abin da kuke gani a fina-finai ko a wayoyi musamman 'yan mata da ba su yi aure ba ana rudarsu da wannan wajen a ce ki yi shiga irin kaza ki sa ɗinki irin kaza ki sa kaza iri kaza wai shine burgewa wanda duk ba daidai bane wani kina gayyato shi dan ne zuwa gare ki kuma duk mai mutunci ya ganki zai dauka ke ba mai mutunci bace ba ana fahimta ita ya mace kullun ana son a ganta a cikin sutura da kima da mutunta kai sai Allah ya baki miji irin wanda yake so mai mutunci mai kima wanda za ku yi rayuwa ku samu aljanna amma in kike biya duniya da yayin zamani to babu shakka duniya za ta halakar da ki nana maryam sai Allah ke ba mu labarin sai ta riki wanda ta ɓuya ta suturce kanta inda jama'a ba sa ganinta fattaka da min dunin hijaba da kuma can gefe bayan gari inda ba kowa to anan sai Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruha sai muka aiko mata da mala'ika jibril alaihi salam kawai ta ɓuya ta koma can gefenta tana bude ido ba ta aune ba sai ta ga mutum matashi saurayi mai kyakkyawan halitta sai ta ganshi a gabanta a tsaye wanda ba kowa ba ta taba zaton za ta ga wani ba kuma dama ba mutum ɗin ba ne Allah ya yi wannan domin ya jarraba ta ba kowa ba motsin kowa daga ita sai ita tana buɗe ido ya gani hatsi a gabanta fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basharan sawiyya sai muka musalta shi ya zama to basharan sauya sai ya zama mutum saurayi matashi mutum nagari an gane ko sai kawai ta waye gari ya ta buɗe ido ta gaishe a gabanta basharan sauya yanzu misali a matsayinki na mace budurwa kin kai munzalin isa aure kawai kin koma can gefe misali wanda ba kya tunanin kowa ba mai ganin ki ba wanda ya san inda kike ko ki bude ido ko ki ga wani namiji a gabanki wanda wannan namijin dukkan inda Allah yake adanta mutum a sha'awai shi ya kai yayi masa nana maryam tana bude ido tana gani sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka ni ina roƙon Allah mai rahama ya min tsari da kai in kunta taqiyya in dai kai mai tsoron Allah ne bana san ganin ka wannan alama ce Maryam mutum mai kirki ce mutum mai ƙwarai ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya in dai kai mai tsoron Allah ne bana san ganin ka tafi gaba lugu farko ta kai ƙara zuwa ga Allah Allah ya bata agaji ya kare ta daga sharrinsa in dai ɗan adam ɗin ƙala inna ma ana rasulun rabbiki ya ce kwantar da hankalinki ni manzon Allah ne zuwa gari li a habalaki gulaman zakiya na zo na miki albishir Allah ya ce za ki haifi ɗa ɗa mutumin kirki mutumin kwarai li a habalaki gulaman zakiya ƙalat anna ya kunu li gulamun walam yamsasa ne bashar walam aku bagiya ta ce ta yaya ba zai kasance a gare ni ni ba ni da miji ba wani gare ni ba sannan kuma ni ba mutumiyar banza ba ce ta yaya zan samu ɗa sai ce ƙala ka zaliki ƙala rabbuki huwa alayya hayyu haka nan ubangijinki ya ce haka nan abin yake kuma abin ba ya riga ya faru kawai ƙala ka zaliki ƙala rabbuki huwa alayya hayyu wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya shikenan Allah ya ce domin sanya shi rahama gare ki rahama ga mutane duka rahama ce daga gare mu ji Allah abin ya riga an zarce hukunci yayi an yi hukunci an gama hukunci kawai yine wa kana amran maqdiya magana ta kare kawai mala'ika tana ganin sa suna wannan tattaunawa da shi eh ta shiga koma gun Allah kawai ya gama aikin sa daga nan kawai sai na Maryamu ta ji motsin ciki a jikinta daga wannan magana sai ga ciki ya bayyana jikin da namuri fahamalatu fantabazar bihi makanan khasiyya kawai sai ga ciki ya bayyana jikinta ta rarraba a lokaci daya cikin ya faru a lokaci daya aka yi naƙuda cikin a lokaci daya aka haife cikin a lokaci daya ɗan cikin ya yi magana domin kulfe kunne. Na da Maryam ta ce, Allah, ni na so a ce ka karɓi rayuwata ma kafin wannan yini. Domin me zan cewa iyayena, me zan cewa mutane na. An yarda da ni, an ba ni amanar kula da ɗakin Allah, yau kuma a ce ga ciki ya bayyana ga ɗa kuma an san bani da aure, ya zan yi da rayuwata. kun san mutumin kirki har in wani abu ya same shi na zubda kima da kunya sai ji da ma ya mace ba duniyar tunanin maryam aka ce mitu qabla hada ya Allah da ma na mutu kafin yau ma wa kuntu nasayan mansiya na zamto an manta ne ma an daina tunani ma an gane da kyau sai ubangiji ya ce karki da mu Allah zai baki mafita kada ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangijinki zai baki mafita na farko dai tunda kin haife shi dan koma wajen dibinon can ki zauna ki dan cicciga dibinon dibino zai fado ki ciki sha tayi haka wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rutban jaliya fakuli washrabi wa qaddi ayna ki ciki sha ki ga danki ki ji dadi a idonki bayan ma tare yana min albashari ahadan har in kin kula da wani dan tsegumi mai tsurku haka mai mai sanjin labari yace maryam yaya ya da haka daga ina yace inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya ni yau nayi alƙawarin azumin magana ba wanda zan yi wa magana yau gaba ɗaya nayi wa Allah alƙawarin azumin magana falan ukallima yawma insiya ba zan taɓa yi wa mutum a yau ne nayi alƙawarin nayi azumin magana ba zan yi wa kowa magana ba a gane ko daga nan sai ta tafi wajen mutanenta duk wanda ya mata magana sai ta nuna annabi Isa fa asharat ilayhi yaya Maryam daga ina wannan dama munafuka ce ke dama kaza kaza kaza dama kina biya maza sai ta ce ya ta musu haka ku tambaye shi gaci qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce ai wannan rena hankali ne ya za dan da yake zanin goyo jariri kike masa magana ta yaya ya za mu yi masa magana annabi Isa iya jin haka sai Allah ta'ala ya bashi umarnin yin magana qala inni abdullahi annabi isa buɗe bakinsa na farko sai ce ni bawan Allah ne ƙala ne abdullahi wanda ita ce magana farko da annabi isa yi kuma wallahi ita ce a littafin linjila haka ta ne bible kenan kafin a juya shi a canja shi a hargutsa shi a bible na farko wannan shine faɗin maganar annabi isa ta farko a duniya inni abdullahi to ta yaya kuma ya zama Allah ta yaya yake bauta masa bayan da bakinsa ya ce ni bawan Allah ne inni abdullahi a taniyar kitaba Allah ya bada littafin linjila wa ja'alani nabiyya kuma Allah ya sanya ni annabi ne wa ja'alani mubarakan aina ma kunt Allah ya sanya ni mai albarka ne a duk inda nake ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya ubangiji na ya mun umarni sallah na bada zakka matukar ina rayu a duniya wa barran bi walidati ubangiji na ya ce na yi wa mahaifiyata biyayya kin ga wannan ma wata gaba ce ta zaman mutum na gani ki yi wa mahaifiyarki biyayya karki ce a ni mama kaza kaza ke kina ganin bata yi digiri ba ke kuma kina jami'a kina ganin bata yi kaza ba ke kin waye a'a albarka tana gunta ki kwantar da kanki samu albarka duk yadda take so ta gama da duniya lafiya duk girmanta inda tana da mahaifiya to albarka tana go mahaifiyar ta je ta kamu kayanta ta san yadda za ta yi ladabi da biyayya da da'a da kyautatawa ta samu wani albarka manzon Allah da kansa yake cewa hatta Allah ya yarda da ke to sai mahaifanki sun yarda da ke ridallah yardil walidai wa sukutullah fi sukutil walidai duk mutumin da yake so Allah ya fishi da shi to mahaifansu ya fishi da shi idan mahaifanki ba kaddara ba ba fata miki ba suna fishi da ke to Allah ma fishi ke da ke idan mahaifanki sun yarda da ke sun aminta da ke suna miki fatan alkhairi to Allah ma iya yarda da ke an bayyana wannan amma da yawa wa'an suna ganin iyayensu sun aure mai kuɗi ko a sun yi waye ta samu aiki kaza da kaza sai suna ganin iyayen kamar wa'ansu a raziri na bajiyar ra'ayi kamar suna ganin su wasu mutanen ƙauye marasa ba su da tibabin nan ba su da tunani irin na zamani wannan ba daidai ba ne duk inda iyaye suke iyaye ku duba annabi isa a nan da bakin sai faɗa ya ce allah ya mun umarni da yawa mahaifiyata biyayya wa barran bi walidati malamai suka ce nana maryam har abin talla take wa annabi isa ki ɗauka a kai ki talle annabin allah ne shine ya zo duniya ta irin wannan hanyar shi kadai a duniya ya zo duniya ba tare da uba ba da uwa kawai an gane da kyau ba a taɓa samun a haifi mutum a duniyanci ba tare haɗuwar da haɗuwar miji da mata ba ya annabi isa alaihi salam shi kadai Allah ya irin wannan domin ya nuna ayarsa da kudurarsa a kansa amma duk da wannan baiwa da kudura da girma nasa sai Allah ya ce kaiwa ya ta marka biyayya ga ta na'imata biyayya ka bi maganarta ka ji maganarta ka kuye ka kiyaye fushinta ka dinga kokarin sanya mata farin ciki ana ganewa ka dinga sanya mata farin ciki a ranta wanda shine a umarnin Allah zuwa ga Annabi Isa alaihi salam da dukkan wani mutum da yake so zama mutum kirki wa mahaifa biyayya a girmama su ayi musu da'a kara dau maganganun zamani na rena mahaifa da rashin ganin kimar su wannan ba yakin ahlus sunna bane kuma ba aiki mai neman albarka ba a takaice wannan ita ce na maryam ga yadda aka yi hanyoyin da ta bi da iyayenta har Allah ya kaddara mata zama mutum mai kirki ta gari akwai abubuwan ɗauka a cikin wannan takaitacciyar isa na faɗa muku tun farko alƙawari na alkhairi ga ɗa tun iya ciki iya sa Allah ya ga lamarinsa ana ganewa tun iya ciki a matsayinku na mahaifansa da ke da mijinki ku dinga tunani mai kyau na ɗan da za ku haifa ku dinga tunani a kansa kuna buri mai kyau a kansa wannan ɗa wannan ya mu yi wa Allah alƙawarin sai mun sata a makarantar hadar alƙur'ani mu yi wa Allah alƙawari sai mun yi kaza na nagarta a kanta to wannan iya sa ɗa ya zama mutumin kirki abu na biyu yi wa addinin Allah hidima ko ke za ki ki aika ɗanki go za a kai wani abu masallaci bewa ɗanki ya kai bewa ƴarki ta kai almajiri iya bara bewa ɗanki ya kai masa bewa ƴarki ta kai masa za a yi wani taimako ƙulle bewa ƴarki ta kai wannan iya sa ta zama ta kirki ta gari domin ta higa cikin hidimar Allah kuma Allah zai higa cikin hidimar ta abu na uku kunya ki sabarwa irki da jin kunya nana maryam nasi ya tabbatar da mai jin kunya ce ta keɓe kanta abun da ba kowa sai Allah sai ita za ta gabatar da wani aiki na ibadata kunya min al-iman tana cikin imani ana ganewa ko musamman ga 'ya mace musamman ga ya mace akwai wani bawan Allah manzo Allah ya gaishe yayi wa dan uwansa nasiha akan kunya wane ka zo mai jin kunya ka ji tsoron Allah ka daina abin da kake ba mutunci ba sai manzo Allah ce da'ahu fa innaha min al-iman ka kyale shi ma bai dauki shawarar ka ba ita kunya tana cikin imani amma da kanku za ku ba da shaida da kanku in ba dan Allah ya kawo mu zamani ba Allah shine zamani kuma ya faɗi abubuwan da za su faru ƙarshen duniya kafin duniya ta shafi irin wani abubuwan da yawa za su amma ga mata na da muke zaune da su wanda suke da shekaru da yawa ku tambaye su da Allah shekara talatin baya mana talatin kawai idan za a yi wa 'ya mace budurwa aure ya take wata daga sati ya rage a ɗaura mata aure wallahi gidansu mata dai da kwana hiditin gidan ummanta ko gidan kakarta domin tana kunya ta dinga haɗa ido da mahaifanta ga yauranta yanzu haka ne ko wata mace har in kwana biyu suka rage a ɗaura mata aure to ta daina cin abincin kuka ne aikinta kawai ta rasa ina ma za ta tsakanta kunya ya sa manzala ake siffanta shi da kamar budurwan da za a yi mata aure a wajen kunya amma a da ba a yanzu ba a haka ne mana a da amma a yanzu za a ga mace tana yawo da aibi tana rabawa wai katin aurenta da kanta da kanta take yawo raba anko wai aurenta za a yi ba wai yan uwa mata a har maza ma ta kaiwa malamanta a makaranta wai ga katin aure na ta kaiwa wancan wai gashi gashi gashi in ban da zamani yanzu ta ina ta ina ma za a ganki ma in za a miki aure ba zai yi ba to ana so mace ta shabbantu da kunya akwai bulqis wanda kisa ta ruwa qur'ani ita ma wanda a annabi abuwan wannan annabi Musa alaihi salam lokacin da je Madian ya je wajen wani dattijo kisa na cikin suratul nam da ya je ya gujewa fir'auna da fir'auna ya tura aka mashi ya kai shi ya tafi madayin gudun hijira da ya je wawaje da min duni mumra a tare ta zuda ne ƙala ma ka zuba kuma iya zuwa sai ga wasu ‘yan mata zaratan ‘yan mata sun isa aure su biyu a gefen wata rijiya a tsaye sai ya ce musu ma ka zuba kuma ko kome kuke jira ana me labaru sai suka ce ƙalata su biyu suka ce wani alifu tasniya ne su biyu suka yi magana la nasqi hatta yusdir ri'a'u wa abuna shaykhul kabir dama a gun shayar da dabbobi ne ruwa a rijiya ake jawo ruwa suka ce ba mu iya zuwa mu yi kokowa da maza wajen mu jawa dabbobin mu ruwa ba ma iya yi muna gefe guda sai sun maza sun gama shaya da dabbobin su sai mu je mu kuma dan sauraron da suka rage bai dabbobin mu sha tun fa lokacin annabi shaibu tun lokacin annabi musa ‘ya'ya mata suke siffantuwa da wannan siffar ba ma iya zuwa mu yi kokowa da maza har sai sun gama sun tafi ɗan sauran ruwan da suka rage sai mu kora dabbobin mu su sha sai suke cewa da shi wa abuna shekul kabir baban mu dattijo ne mai yawan shekaru ba shi da ‘ya'ya maza mu ne ‘ya'yansa kawai mu zai turo mu kiwon dabbobi mu shaye da su mu koma gida dattijo ne annabi musa iya jin wannan sai ce kai duk inda wannan 'yan mata suke sun fafi daga gidan tarbiyya babansu mutumin kirki ne sai ce ta hukuma gefe fasa ƙala kuma shi kadai ya jawo ruwan arijiya an ce sai mutane arba'in sun haɗu suke jawo ruwan amma shi kadai ya jawo domin mu'ujiza irin ta annabta ya jawo ruwan ya shayar da dabbobin ya ce kada ku tafi gida kuma shi kenan fasa ƙala kuma sun mata wala ila biri fa ƙala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya koma inuwa ya zauna bai san kowa ba dan gudun hijira ne ya ce Allah ina da bukatar abinci yunwa nake ji ya yi tafiya tun daga misar egypt zuwa palestina a kafa kai zuwa madayin a kafa ya ji tafiyar tafiyar ya ce Allah ina da bukatar abinci so kuma waɗannan ‘yan mata da suka je gidan suka faɗa babansu cewa ai mun haɗu da wani mutumi kaza kaza kaza ga abin da ya mana amma bai nemi mu ba komai ba da shi ma mahaifin ya ji wannan ya ce wannan shi ma mutumin kirki ku je ku ce ina kiransa ana ganewa annabi musa iya inuwa a zaune iya jiran ikon allah sai ga wata ta zo faja'at ihdahuma tanji ala istihiya sai ga ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu ta zo hun annabi musa cikin jin kunya ta mishi ala istihiya tana tafiya tafiya ta jin kunya haka qur'ani yake ba mu labari ta sama annabi Musa inuwa a zaune a gunda ya shayar da dabbobin su ruwa tace inna abi ya da'uka babanmu ya ce ka zo li yajziyaka ajra ma saqaita lana domin ya biya ka ladan abin da kai mana shayar da dabbobi sai ce ki je ki ga babanki mu ba mu aiki a biya mu dan Allah dai ana gane ta koma ta faɗa babansu sai ce koma dai ki ce ina kiransa ya zo ba biyan ina so ya zo mu gaisa ana fahimta a annabi Musa ya je wajen wannan dattijo ya karanta masa labarin sa Fir'auna ya aika a kamo shi a kashe shi shine ya taho gudun hijira ya dauna sai ce la takafna jawta min al-qawmi zalimi kwantar da hankali ka tsira Fir'auna bai sai zo nan ya kama ka ba ka tsira ka zauna mu zauna da kai an wannan daya da je kiran annabi Musa tana jin tattaunawar annabi Musa da babansu shirci ya abbati sta'ajir ya baba ka dauke shi aiki mana ana ganewa baba ka dauke shi aiki tunda yazo gari bai san kowa ba shi masauki a gidan nan inna khayra man istajarta alqawiyul amin wanda ya fi cancanta a dauke shi aiki alqawi mai karfin da zai iya aikin al'amin kuma amintacce to ya aka yi wans haka haduwa har wannan baiwar Allah take ba da labarin annabi Musa take cewa ƙauyi ne kuma amin ne ana fahimta suka ce ta ce ƙauyun ne domin ta ga ruwan da ya jawo wa dabbobinsu suka sha sai an haɗu mutane aƙalla goma sha ishirin talatin arba'in ake jawo ruwa a rijiyar amma shi kaɗai jawo kaga ta gaire da take ta tabbatar mai ƙarfi ne haka ne to ina ta ga annabi Musa mai amana ne da ta ce ƙauyun amin ina ta gano amanar annabi Musa sai malamai suka ce lokacin da suka taho shi ba ƙone ba inda ya sani ko ba inda ya sani bai masa ko ina ba a gare annabi Musa tana gaba iya biyanta a baya to sai shaidan ya zo sai ke ɗauƙoƙorin ɗauke mata tufa iska haka tana kaɗe mata tufa har ƙafa tana nema ta fito waje sai ce to ke dawo baya an fahimta ki ɗau ‘yan dutsuna haka a hannunki idan mun je kwana in dama za a yi ki jefa dutse dama sai ne dama idan hagu za a yi ki jefa dutse hagu sai ne hagu kun ga bayan Allah masu tsoron Allah kenan amma da yanzu ne ba in yin gaye ma ya ya ya ga gumba ko har har ki hannun da zai ana tafiya shi kenan suna kai koyin indiyawa ko ba gaskiya ba daga nan yake ce in mu kwana za mu yi dama yake jefa dutse nan sai ya gane dama za mu yi in hagu ne ma haka har mu je gida ta dawo bayansa take masa wannan isharar kun ga anan za ta gano mai amana ne ke tunda ya ƙi yadda ma su haɗa kafaɗa dan ya ƙi yadda ma ka yi sata a gaba dan kar ya ga wani abu wanda bai halatta gari a jikinta ba da dawo bayan shi daga nan ta ce babansa babanta ka ɗauke shi aiki to baban iya jin wannan maganar sai ce inni uridu an unki haka ihi dabnatayya hatayi ala an ta'ajjurani samani hijaje fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashukka alayka satajiduni insha Allah min salihin daga jin haka sai baban ya ce to kai na yi alkawarin zan aura ma ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan matan nan, ‘ya'yan nan na zan aura ma ɗaya daga cikinsu, amma bisa alkawarin za ka min kiwo na shekara takwas, yi ne sadaki. Kiwon shekara nawa, ga adalai sadaki ne da tsada yake. Kiwo zai ke kullum sai ya yi shekara takwas sannan biya sadakin da zai aure mace. Da yanzu haka ake aidawa sakin aure ya yi ƙaranci. wallahi iya daga cikin yawan sakin aure da sadaki ya zamto bahi da bahi da kima da mutane yasa larabawa larabawa musamman kasar saudiya da sauran kasashen larabawa wallahi da wahala gidan sakin aure da wahala domin me in ka saki matar kafin ka auro ta akalla sai kai shekara biyar amma a yanzu wani dan isa a yau zai saki mace a gobe zai aure haka ake sai aka ce sadakin shekara takwas zai kiyo ne sadakin amma in ka cika goma wani dan kanka amma ni ka'ida ta sadakin ya ta abin nan kiwon shekara takwas annabi musa ce yayi da zai ya fara kiwo tun daga ran da ya fara kiwo shi ne ake tambayar abdullahi dan abbas cewa annabi musa shekara takwas ya yi ko goma iya kiwon nan sai dan abbas ya ce shekara goma yi domin su annaba kullum suna ɗaukan martaba ta ƙarshe a aƙima ba sa karɓar martaba ta ƙasa ya cika goma To abin tambaya shi ne, a ƙa'idar musulunci ana tambayar ‘ya mace idan za a wurar da ita. Ana gane ku? Albikiru tus ta'azan, ita budurwa in za a wurar da ita ana tambayar ana neman shawararta. Wance to gawa na gawa na suna neman ki, a cikin wa hakika zaɓa a ciki, wa yake so ya zama mijinki? A tura ta wajen wata ummanta ko wata gwagwanta ko wata yayarta haka? Ana yi, a musulunci wannan shari'a shi daidai ne. a bincikawa ta wa hankalinta ya kwanta a cikin masu nemanta. To amma shi wannan bawan Allah bai yi wa ‘yarsa haka ba har yi alƙawarin zai aurar da ita. A ina me hikimar haka? He suka ce, dama ana tambayar ‘ya mace ne budurwa kafin aurar da ita don a gane tana son wanda za a aura mata. Kun ga a musulunci ba auren ƙiyayya. A musulunci ba auren ƙiyayya. abaita in ya ba ta so ba a haɗa ta dole a ce an aura mata miji dole ba a yi uba da uwa in kuna ra'ayinsa ta kun ta convincing din ta kuna ta jawo hankali ta ta da shi a wurin shi ke amma da ƙarfi a murna a ce ko za ki mutu sai an yi ba a yi wata rana wata baiwar Allah ta zo ta ce manzon Allah iyaye suna da haƙƙi su aura wa isu wata ba ta so sai manzon Allah ya ce a'a su ba ta shawara su lallashe ta har ta yadda ta gamu su ta aure shi sai ta ce to iyaye na sun aura min wanda ba na so don dole amma wallahi ba zan musu tawaye ba na yadda na yi wannan tambaye ne domin magana ka sanya ka'ida a duniya ta san haka amma ni wanda suka ban ba zan musu tawaye ba na yadda na kai an fahimta sai suka ce sai su malamai suka ce to shi wannan bawan Allah ya gano yar nan da ta ce baba a ɗauke shi aiki tana son sa in ba soyayya za ta ce zauna gidansu ina tambayar ku idan ba soyayya za ta ce babanta a bahi masauki a gidansu za ta ce a ɗauke shi aiki za ta faɗi siffofinsa na gari nagartarsa to a nan baban ya gano akwai soyayya ta shiga an fahimta malamai suna cewa idan har aka ce za a aurar da 'ya mace aka tambaye ta aka ga tana kuka wance bawa fa ya ce to shi a zaɓin sadiki zaɓewa ne a cikin maneman ki za a aura miki idan an ga ta fashe da kuka tana kuka me za a ce ai ba ta so ku ai har kuka take wallahi a'a malamai suka ce sai a taba hawayen gaji eh sosai kuwa idan an ji hawayen idan an ji hawayen iya da dumi haka hawayen mai dumi ne mai zafi to ba ta so idan an ji hawayen kuma sanyi karai tana so ana ganewa a taba hawayen an ji hawayen sanyi ne da shi wallahi tana so yawa kun ga gane ya mace tana son ɗa namiji akwai hanyoyi da yawa wanda za hankalin iyayen zai kwanta a ɗaura auren ba tare da fitina ba to ina ganin za mu yi ƙoƙarin tsayawa a nan a wannan tattauna ta mutum yanzu insha Allah sai kuma lokaci na gaba za mu samu matsayi abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana amma wannan darasi namu na yau muna so ku ɗau izina wajen ki kasantar da kanki ki zama mace ta gari in Allah ya baki ya ko ɗa ki ɗau wannan formulas ɗin da suke cikin wannan darasi ki yi ƙoƙarin zama da ɗanki ya zama na gari ko ɗanki ta zama ta gari ana fahimta wannan shine manufar darasi kuma insha Allah idan Allah ya dada mu lokaci ne gaba za mu ɗora bai ƙara su bane akwai na na Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai na Aisha su ma zan kawo maganganunsu inda aka yi suka zama mutanen kwarai na gari bisa cikin darasi insha Allah idan Allah ya kai mu zama na gaba za mu kawar daga inda muka tsaya Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa dai Allah ya mana dace Allah da cikin sa abinda dai kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce ba kuma Allah ka shirya mana zuriyar ka dora mana su a tafarki madaidaici Allah ta'ala ka sa mu hadatan alqur'ani ne Allah ka sa mu tana kirki ne Allah ka sa su zama to qurrata ayinul lana Allah ka zama ka sa su zama to dadin kallo gare mu ya Allah ka zama to abin alfaharin mu a duniya da lahira Allah kunci rayuwa da yake cikin sa akwai Allah ta'ala ka kawo mana karshen sa Allah ka yassarewa mutane wannan rayuwa da abu da yafi karfin mu Allah ka mana magani shi Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya masu jinya a asibiti ko a gidaje Allah ya ba su lafiya masu neman wani abu abun Allah na alkhairi Allah ka ba su Allah muna roƙonka dukkan kunan masu buƙatu abun Allah na alkhairi Allah ya biya muku su wanda suke tsoron tsarin wani abu abun Allah Allah ta'ala ya tsare su gaba ɗaya da mu duka Allah ka samu lafiya mu gama lafiya akwai daraktan mu na social media musamman wanda yake kula da fejin mu na media nawa ya ce a baku nambar whatsapp group wanda za ku ci samun karatuttukan nan ta turu whatsapp na ga galibi ya baku recording din karatu kuma iya da muhimmanci kuna jin su a gida ko kun koma gefe haka ko a tura wa ansu mata wa ansu group din haka domin ladan ya yaɗu karuwar ta je ko ina idan kun shirya ga nambar nan zan bayar amma ba kira ba ne kawai za ki yi magana ta whatsapp zai yi ajin ɗinki a group ɗin kawai yanzu kin ganin saƙonnin karatun a cikin insha Allah nambar ita ce 080-33-67-5791 080-33-67-5791 080-33-67-5791 amma whatsapp ne kawai magana za a yi ta whatsapp in Allah za a dinga ganin karatuttuka nan da kuɗuɓoɓin mu duka akan fizi insha Allah Allah ta ya mana albarka akwai takardu wanda aka rubutu ina wannan ba malam ku duba takardu nan Allah a muna ƙara addu'a ga wannan masallaci na mu Allah ya mu ƙara masa albarka Allah ya ƙara masa albarka manufofin da aka kafa masallacin a kansu Allah ta alaka cin masu aka wajen faɗakar da al'umma da wayar da su wayarwa ta addini Allah wannan manufa Allah ka cimma ta ya Allah Allah ka sa wannan masallaci ya haifi alkhairan da ba mu san iyakarsa ba har zuwa lahira Allah ta alaka sa ayyukan da muke karɓaɓɓu ne Allah ka sanya mana su a cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi Allah ta lamana roƙon ƙasarmu Najeriya da sauran ƙasashenmu na musulmi Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni mutanen kirki Allah ta'ala ka sanya wa shugabannin mu tausayi da tsoronka a cikin zuciyarsu ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka masu neman haihuwa Allah ka ba su masu neman haihuwa Allah ka ba su ƴaƴa na gari masu albarka masu neman aure a cikin maza Allah ka ba su mata mutanen kirki masu neman aure cikin mata Allah ta'ala ka ba su maza mutanen kirki Allah ta'ala ka biya kowa bukatunsa na alkhairi Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi Allah ta'ala muna roƙonka ka sa alqur'ani ya cece mu a duniya da lahira Allah ka sanya alqur'ani ya cece mu a duniya da lahira Allah ka sa mu lafiya mu